أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على زالت الأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورد الله تعالى عن قلوب المقتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورد الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدار فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو سياق على جبرائيل ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السلام يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا كراتون مطابقة wanda muke bayani akan abin da manzo Allah ya yi bayani na tashin kiyama alhamdulillah wal abdulillah abin da muke kai muna magana ne akan yadda za a yi a kafa daula na yahudawa wanda shine alaman tashin kiyama al'amru ya zaharu wal umuru ya tafaqamu yadda abubuwan suke gudana wallahu alam al'amuran tashin kyama yana dannowa wanda akwai ijazi cikinsa na gajiyar da halitta abinda kake ganin za ka iya ka ga allah ya gajiyar da kai abin bai iya yiwa ba ga su yahudawa suna kallon duniya da wani irin kallo saboda ubangiji maɗaukakin sarki ya riga ya yi fushi da su nasara allah ya taɓar da su almagdubu alaihim abbalun lu'ina alladhina kafaru min bani isra min bani isra'ila ala lisani dauda لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن المنكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون يهودا بذاس فاسا بن مبا وندا الحمد لله ni abin da nake ganin wasu abubuwa da suke gudana ko a yanzu shugaban america yana magana wa mutanen saudiya ga taron ɗakin ƙaba yana faɗa ya kamata a haddade amma shawara ake bayarwa ya kamata a haddade masu aikin haji a haddade masu tsawafi ba don wani abu ba yana ganin saboda akwai haɗari wannan cinkoson mutanen da suke ɗakin ƙaba ikon Allah Allah kuma ya karkata zuciyarsu duk duniya ba wanda suke so kamar su wani irin abu ne da za ku lura mu baƙaƙe muna son larabawa ba sa son su kuma suna son yahudawa yahudawa kuma ba sa son su kusan a haka ake tafiya yanzu duk wani mutumin da ya fito daga in ko larabci ka je kai ba za ka burge su kamar kamar su turanci ba a saudiya to za su yanka da girma musamman su ji ka fito ta wani wuri a ce ka fito ta america ne a wannan ka daban ne a cikin ko baki ne kai kuwa daga america ne to suna ganin ka daban ne to haka abubuwan yake to kaga daga wannan hanyar za a cusa a cusa a cusa sai an raunana abin da ake son a raunana babu wani abin da ya saura a duniya banda addu'a babu shi domin ibada idan aka ce ibada salawat wanda suke mashruda mukal taklifiya abu ne wanda aka san su sallah azmi zakka hajji liman sa ilai sabila to amma addu'a an neme ka ne ka yi in ka yi shi kenan ba kai ba kanka to amma bihi mu duniya wal akhirati da shi ne kuma duniya da lahira take zama wancan za a yi ta ma bita da kulli domin akwai sharaɗai masu karfi wannan kuma ana maka afuwa har ka fara hankali kana neman ka gane ka taimaki wasu kaga akwai bambanci addu'o'i kenan to idan aka wargaza wannan addu'o'in to an wargaza abubuwa masu yawa sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un aikin haji aikin umra da yawa za ka ga yanzu mafiya yawa masu zuwa aikin hajjin ma za ka yi gani mafiya yawa za ka ga sunnoni ne ma'ana ba tafiyar mutum na ɗaya ba ne hajji ne na sunna wanda ake samun hajjinsu na farilla watakila ina an ce mutane dubu ɗari ne za su tafi aikin hajji watakila watakila a samu dubu ashirin a ciki wanda ba su taɓa zuwa ba watakila ba ina da tahdid ba ne ko kuma da yaƙini amma aksari za ka ga wa'inda suka saba zuwa ne suke komawa su ne suke komawa kaga kenan an matsi wancan hanyar an buɗe wannan hanyar wanda za su saukar da abubuwansu to Allah shi ya san me yake nufi amma dai abin da mazala ya ce lallai wa'annan abubuwan zai tayar da shi ne zai kawo wajen tashin kiyama domin tashin kiyaman hawa uku ne akwai sugura akwai wusta akwai kubura sugura din ita ce wanda mazala ya fara faɗa cewa wuta za ta fito daga sharku daga garbu ta yi sharku ko daga sharku ta yi garbu daga sharku ta yi garbu shine na biyu kuma shine wusta to kusan yanzu a cikin wusta din mun yi dogon tafiya a ciki mun yi dogon tafiya to idan aka zo na kubura shine rana ta hudu yamma ta yi gabas sannan na ƙarshen ƙarshe shine jabal abin kubaisin zai tashi lokacin annabi isa ya bayyana kenan shine fitan dujal da annabi isa duk waɗannan suna cikin ashiratu sa'ati na kusan ƙarshe ne to kafin a je ƙarshen mazala ya fafaɗi duk abubuwan da za a yi to daga ciki yana daga ciki baitul muqaddasi za ta zamo ta koma hannun yahudawa gaba ɗaya idan ta koma hannun yahudawa za a ammara ta bimana za a raya ta za a yi duk abubuwan da za a yi to daga nan za a rusa sariban manzala da a rusa sariban manzala yanzu ba ta samu abin take nema ba domin ubangiji ya riga ya faɗi abin da ya faɗa a kan yahudu to wayannan abubuwan to bazin hajjil umuru allati ta fa kama shanu a fi nufusin shine qabla hurujid dujjal abubuwan da suke cikin wannan al'amari wanda suka ɗaukaka suka yawaita cikin zukata kafin hudowar dujal shine daulatu atba'uhum yahud daulan yahudawa fa innahu fil waqti alladhi ja'a fihi al-habar akwai labari da yazo bi anna ad-dawlal kafirata akwai daula ta kafirci alanat rasmiyan i'tirafan bi dawlatil yahudi za a faɗa a rubuce cewa a rubuce in aka faɗa za ce a baitul muqaddis ne yahudawa ne a rubuce rasmiyan tsarin nasu ya sa'aluna bainahum to mutane kuma za su dinga tambaya hal wara da zikiran ma ya shiru ilaiha ban za Allah ya taɓa faɗin wani abu kamar haka ma ibar Allah ta'ala tare da ubangiji ya ce بأن ضرب عليهم الذلة والمسكرة مما فيه نوع تعارض Allah ya buga musu misali Allah ya dine musu ya kaskantar da su ba su da wajen zama sai dai su zauna a ƙarƙashin duwadu daban-daban amma akwai nau'i na ta'arudi a cikin wannan shine faɗin ubangiji illa bi hablin minan layi wa hablin minan nasi akwai igiya hannun Allah bi ma'ana Allah yana sane da haka waɗansu kuma mutane za su taimaka musu a yi don wannan abin ya tabbata saboda tashi kiyamun ya matso dace wani ta'arar rafin iskal abin da ya tunkuɗa wannan iskalin shine ta'arudin shine rafin iskali za a ɗaga rikicin da ke ciki waka zalika ibari sallallahu alaihi wasallam haka nan ba da labarin mazala bi muharabatin lil muslimin yanda yahudu za su yaƙi musulmai fil ahadisul muta'addidati cikin hadisai daban-daban fa inna hatun wannan a fili yake fi ihbarin bi dawlatihim labari wajen daular su wa ma'inatu li makaniha da taimakawa wajen zamanta wa asimatuha baitul muqaddas asimata za ta kasance a baitul muqaddas ne wa mawdu muharabatihi muharabatihim wurin da su yakin shine naharu urdun a urdun duk rikicin da za a yi tsakanin musulmai da yahudawa a kogin urdun za kogin urdun in aka buga shi amma zai baka shine zai sauka ina za ka ga yana cikin zai haɗa muhit kenan kamar sa skuru al'ahadis wari fiha tasrihun kaman yadda za a ambaci hadisi wanda ya zo wajen bayyana bi halil amakini wa'annan gurare wajen kano sarihatan fi dauratul yahud za a bayyana shi a ce a fili yana daga cikin wato daula na yahudawa annal yahuda kanu mufarriki da fil aqdar al ardi ubangiji ya faɗa suna nan a rarrabe ne a aqdar al ardi mutashattitina kuma an watsar da su ta ta kuma kullu daulati min dawalil alami suna karkashin kowane daula cikin daula na alam na duniya baki daya ma a zalika tare da wani lati sawar min harbal lil muslimin in suna haka ba za su iya yakan musulmai ba a wannan halin ba za su iya yakan musulmai ba a wannan halin an walhal anna aksarahum fi dawalil garb wala qitalahum ko yakin su la siyama bi nahari urdun balle ma a cikin kogin urdun wa baitul muqaddas da baitul muqaddas wala hal ana aksaru fi dawal garb wa urub mafiya yawan suna garbu ne da uruba ba'idan an hajil amakina sun nisa daga wannan guraren wanda ma yake sawar min al harbu abinda yake lizinta a gare su wajen wannan yakin والقتال da yaƙe-yaƙe iskanu mutum ina fi makanin wahidi idan sun haɗu a waje ɗaya to babu abin da za su yi duk lokacin da bayan hude ya haɗu waje ɗaya ya haɗa ƙarfin su to babu da zai sirri ta faɗa ya tsokana a je a yi faɗa a waje kaza a yi faɗa a waje kaza wannan la mahalatan bi zalika walahum dawlatun a can suna da daula wasu lahin wa kalimatin taqwa wa kalimatun wani nufuzun kama waqa'a ya zama sun haɗu suna da takobi kuma suna da magana ɗaya kuma suna zartar da abin da suke son su zartar kamar yadda suke bukata bai nan la'anahumullahu Allah ya tsine musu su dinnan sun kasance bi mujarradi ma tamma lahumul amru abinda lamari ya cika gare su wasu taqallu bid dawlati allati makkanahum minha sun karanta saboda samun daula allati makkanahum minha ikhwanahum al-kuffar basu zauna a wajen da ƴan uwansu kafirai suke ba shar'u fil itida'i al muslimin wanda suka fada cikin gaba wa musulmai da zaluncin su da kwace kasan su da mulkin su wala yazalu amrum ala zalika al'amarin yahudawa ba zai gushe ba akan haka ila an yi halikum wallahu inda huruji imamihim dujjal ba za a fasa ba sai lokacin da dujjal ya bayyana alladhi huwa ala abwadin wanda kuma gashi yana kan kofa kadan ya rage ya bayyana nas'alullahi salamata min fitnati Allah ka kubutar da mu daga fitinan sa amin a ibari dikital misriyin labarin yadda su yaki mutanen misra da suriya mimma ya shura aidan ila tihadin da biya sala bainahum qariba kun san jamaluddin abdul nasir shekara kusan hamsin kenan ya gama shirinsa zai watsa ƙasan yahudawa ya gama shirin jiragensa da komai da komai sai aka ba su labari jiragen kafin su tashi aka zo aka damara jiragensa ai dalilin kusan mutuwarsa ke jamaluddin abdul nasir to kaga duk manzala sai da ya ba da labarin wannan waƙen yadda za su yaki misra jamaluddin abdul nasir ya yi wannan shekara kusan hamsin kenan baya wannan dai shi ne dalilin kuma wasu ga Allah shi yasa yawancin gidajen mulki masu girma yahudawa sun shigar da 'ya'yansu in ba su shigar da 'ya'yansu ba to sun ɗauki 'ya'yan gidan sun je su masu training da jininsu abinda kaga da syria ai syria shi wannan hafiz al-assad an ka lura shi shugaban kasar na yanzu ai ruwa biyu ne bature ne balarabi to ai asali saboda abinda manzana ya faɗa ana son a rusa siriyan da masar ɗin shi ne aka aura masa baturiya shi ne ya haifi wannan shugaban ƙasa in ka gan shi a ruwa biyu za ga bature balarabi to dan a dan marar da addinin musulunci da ya zo kuma sai abin ya gagara sai aka nemi shi kuma a kashe shi sai a ballahu to haka ne to idan ka duba urdun din kamar bangaren su iraq ka in ka duba iraq ai duk abubuwan da aka yi wa saddam an su suka yi training ɗinsa da ya gama contract ɗinsa sai suka zo suka halaka da shi saboda abin da yake bukata tun da aka jefa fitila a gurin fa kaga yadda yi to wajen libya ma abin da ya faru kenan duk su ne duk su ne idan kana ganin kai kana da zafi to sai a ɗauki wani a jona maka eh haka suke tafiya ba za su bari ba to yanzu kaga yanzu na saudiya ga wanda aka fito da shi dan lelen saudiya kaga training din su a hannun sa ya girma kuma ga uban yana da rai an kuma rusa ka'idar su wanda suke yi dama ka'idar akwai da akwai damuwa cikin ta domin wanda ke tafiya akan akan wahabiyanci ne zallanta ai to shine sai wahabiyancin ya karu akan wahabiyanci barka musu wahabiyanci ya karu a kan wahabiyanci abinda suka koya masu sai suka zo domin ingila ne ta kafa wahabiyanci ingila ce ingila ne ita ta kafa shi ne wanda na gaya muku mr humford in ka duba za ka ga contract din da komai da aka ba wa muhammad bin abdulrahab duk yana rubuce da dukiyar da komai duk yana rubuce babu wani abin da yake koyayi shine asalin da ya tashi duk abin da bai yi mar ba duk abin da ba bai yi daidai da abin da suke so ba kawai za a kashe mutum ne ba ruwansu da ashar Allah ila illa Allah ka eh babu kuma su kafarta ka ba abin da ya dame su ga magana annabi ga maganar su to nasu za a dauka wannan shine abin da suke tafiya don ka lura duk kashin ba inda bai shiga ba a Najeriya a duniya zan ce ba a duniya to wannan shi da abin da ke faruwa to sai yanzu suka ga cewa wancan din kuma ya dame su shi yasa sai suka fito da wannan shi kuma suka ce ya kashe wahabiyancin yanzu ya ake da ake kenan ya kashe wahabiyancin shi wannan yarima ai shi yasa ya suka yi ilani akan za su canza abubuwa shine dalilin shigar da wasa da jawo mata su ja mota su kuma cire wannan niƙalin a ido su yi kaza su yi kaza a je gidan rawa a je kuma har ma an fara wrestling a ƙasar ya an fara tun bara da ya kwarai duk wannan wannan kuma cikin wancan ne aka rusa waɗansu abubuwa kuma da wannan haka abin za ta fi shi yasa ba za su bar mu ba har tashin kiyama to ɗazun magashi nan na gani yana ba da shawaran cewa a rage a yi hadidin masu shiga ɗakin kaba domin akwai hatsari shugaban ƙasan da kansa na amerika yana magana wa mutanen amerika wakilinsu yana zaune yana nuna masa da'irin ɗakin kaba da yake ɗaukar mutane akwai hatsari ya kamata a rage amma shawara yake ba shawara yake ba yana faɗa musu kuma ɗari bisa ɗari za su ɗauka ɗaya ɗari bisa ɗari za su ɗauka saboda sun fi jin maganar su fiye da maganar annabi wannan shi ne to kaga duk manzo Allah ya yi gaskiya lima yashuru ayran ila ittihad alladhi hasala bainahum qarib rawat tabarani fi kabir min hadith murrat al-bahzi annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul shi ya ji manzo Allah yana cewa لا تزال طائفة على الحق ظاهرين على من ناواهم كالإناء wasu jama'a ba za su gushe ba suna kan gaskiya zahirinsu yana bayyane akan abin da suka shirya kaman ƙwariya haka za su shirya abin bainal akilata duk abin da suka shirya a gabansu ne in suka shirya za su yi kaza za su yi kaza kaman abinci kaman ƙwariyan abinci ne a gaban masu cin abincin hata ya ce amurullahi sai al'amarin Allah ya zo za su yi haka wam ka zalika ƙulna yi muka ce a rasulullahi wa ainihin to a ina suke ƙala ya ce bi a kanafi baitul muqaddasi yahuda wanda yake aina wahihi a gefensa wa rawa abdullahi ibn ahmad fi zawaid al-musnad wa tabarani min hadisi abi umamah al-bahali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ta zaru ƙa'ifatun min ummati ala addini waɗansu jama'a ba za su gushe ba akan addini zahirina masu suna bayyana la yadurruhum man hajabahum babu wanda zai cutar da su ko ya tsare su illa ma asabahum li awa'in sai dai abin da ya same su na daga ni'imomi hatta hatta amrullahi har al'amarin Allah ya zo wa hum kadhalika قالوا يوم كتي يا رسول الله يا مزا الله وأينهم سوما سنة إلى قال يتي ببيت المقدس وأكداش بيت المقدس كاغا أنش لكنا بيت المقدس أكناتها يتي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كما البزار يا رسول الله الحسني وطبراني وابن مندى في الصحابة من حديث نحيك بن سريمس السكوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا لا يتي لتقتلن المشركين حتى يقاتلوا بقيتكم الدجال على نهر أردن ذاك كش مشركي حتى يقاتلوا بقيتكم har daga cikin ku wanda su kashe daga cikin daga cikin ku akwai sauran wanda su kashe dujjal a daidai kogin urdun an ta sharqihim sharqihi wahum garbi ko kuna sharku su ko suna garbu kala sai ce wala adari aina al'urdun yau mai izinin al'ar a lokacin ina ne urdun din take a cikin ƙasa ya ce ba mu sani ba ina ne manzala ya kira gurin da sunan gurin urdun manzala ya kira gurin amma ba san gurin ba saboda babu shi a duniya fazil ahadisu salasa wannan hadisai guda uku zahiratun fi ma kulna ya bayyana abin da muke muka faɗa wa bayyana zalika annan nabiyyu hassasa bi hadhihi ta'ifati min ummati uban manzo Allah ya kebance wannan da'ifa daga cikin wannan al'ummarsa wa kana yace innahum la yazaluna zahirin ala man nawahu ba za su gushe ba suna bayyana akan duk wanda ya zo musu wa hada qad tahaqqaqa al'ada wannan ya bayyana fil misrin a cikin misrawa ma injaltira wal faransi wal yahud wal amerika wannan abin ya faru a tsakanin misra da injaltira ingila faransa da yahudawan amerika domin kubutar da baitul muqaddasi ana nan ruwa biyu ne ana kaiwa kawo ne har yanzu baitul muqaddasi bai zamo na musulmai zalla ba bai zamo na yahudawa zalla ba yahudawa suna shiga su yi ibadar su musulmai suna shiga su yi ibadar su har yanzu yahuda shi yasa duk masu zuwa jerusalem sun sani in suka je ba su yi su je ba sai sun yi alola ba a shiga ba har yanzu sai an yi alola har su zai guda ba a shiga sai an yi alola to shi yasa wasu su suka jitar suka dawo su da to me bambancin su da mu eh tun suka je ba sa iya gane abubuwan sai an yi tsarki an yi alola akwai kiristoci wai da suka je sun san haka saboda ɗakin bai kwato yana hannun su gabaki ɗaya ba mu ko bai zama yana hannun mu gabaki ɗaya ba ana ta fafutuka ne amma za a kwace shi a hannun eh za a kwace eh za a kwace duk lokacin da kaji an ce an kwace baitul muqaddas ya zamo ya koma hannun yahudu gabaki daya to abu ya ƙara shiga tashin kiyama ya ƙara matsowa sosai amma yanzu ana bugawa ne kowa yana ganin yana da shi kuma sun san haka eh duk wani abu duk ranar ka jaci an hana shiga baitul muqaddasi musulmai ba su shiga sallah ba kuma ka ji duniya ta daure gindi an ce eh an yarda to shi kenan magana ya tabbata na manzo Allah kuma ya ce za yi haka eh za yi haka na'am Allah yake نعم ثم وصفه النبي بأنهم كالإناء بين الأكلة shi ne aka bayyana shi kamar ƙwarya ne a gaban masu cin abinci wa hada idan ko wasfuhum al'an wannan shi ne siffarsu na yanzu ba da iltihadi ma a suriya bayan sun haɗu da suriya fa innahum qannawa hum kulfar wal yahud wa aznaba al istimar kamuluk al arab الخونة وهم لا يزال ظاهرين كلما حاول من ناواهم قادر أو مكر أو خيانة به أو بهم ابتضوا وأس المصريين الزهور ونصر المهدي آه ملكنا نا حوانا كان يودرا وإمدا sarakunan gabaki daya wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ce za a samu sarakuna ga sunan kamar suna tare da mu amma aiki suke wa yahudawa to yace ai an fara samu eh an samu manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi hakan ya faru to kuma an samu yawancin shugabannin duniya kowa yana neman yardan america dai ba neman yardan allah ba saboda haka suke sa musu ka'idodi su bi yanzu gashi ai na faɗa muku wancan ka'idan na kawo kayan gidan rawa da 'yancin mata da komi da komi a amerika a saudiya ai amerika ne ta sa musu kuma sun ɗauka sannan akwai dama tun can tuntuni da jidda da riyal na jidda ne fa riyal din ita ce riyal duk giyan da ka sani a duniya akwai shi a nan wurin duk giyan da ka sani har riyal to maka da madinan ne wallahu alam amma na ji da kan wannan ni na ga wanda ma na sauka hotel ɗinsa ya yi jin bai iya ma shiga mota ba sai da kama shi a ƙasa shi wallahi Allah yana idil mubarak an ga wata yayi tatil shigan mota ma wallahi da iya sai da aka kama shi da ni da mg da malam tare aka sa shi a motan ya dizgi motan ya tafi ya sha wannan duk akwai duk sun sani kowa ya sani duk wani abin da ka sani duk wani abin da kake zaton ka na saban Allah ba wanda ba yi a can ba wanda ba yi ana yi Allah ya kiyaye eh Allah ya girmama gurin ya ɗaukaka gurin ya abubuwa amma akwai abubuwan da yawanci ba za ka iya ganewa ba ne sai kana yawan shiga ƙasan za ka gane a 80 something ai an yi taron 'yan daudu na duniya a makka a cikin makka ma aka yi wannan a cikin makka aka yi in ka ga tsayar da aka yi kuwa ai ba kaɗan ba ne saboda haka kawai ainihin wufir ina ne maguda fafiru ilalla a guje a koma ga Allah ma'ana bi kasarati salati ala nabihi wa khawfuhu shine Allah ya kiyaye da aka ga istimar kaman musalafun laraba wa hum la yazalu zahiri da kullu ma hawala min nawa gadara duk wani abin da ka gani za su muku yaudara ko su muku makirci ko su ha'ince ku wannan ya bayyana da yawa za a ga suna tare da ku amma ba sa tare da ku umarnin can suke zuwa zo su disa muku wasan misri na zuhuran ya faru wa misrawa wannan bayyana wan nasar al-muhaddis sunna wa sallallahu alaihi wasallam abar annahu muhawala bidayat al-muqaddasi manzo Allah ya ba da labari a wajen baitul muqaddasi da yana nufin Palestine kana talabu alai hal qudus ita ma ana kiranta qudus walladina hawalai baitul muqaddasi da wanda suke gefen baitul muqaddas sune misriyun ko suriyun al muttahidun wanda suke ittihadi kaga tsakanin baitul muqaddasi da misra ai kusan waje ɗaya ne ai ka an ka lura annabi musa alayhi salatu wassalam ai a misra ne gurin da kuma za ga tsakanin su ba nisa dai ba nisa suna kusan haɗe ne waje kusan kusan kusa ne gaskiya suriya su ma sun haɗa su su ne a tsakiya shi yasa in ka buga ka ga annabi ibrahim ya zauna a ina ne ya zauna a siriya ne ta kaga ya shiga misra da shi da matarsa ba shi ne gamonsu da wannan sarkin ba da maruzu to irin wannan abubuwan duk waje ɗaya ne a da an zo an yi yanka ne wajajen da ya tafiyan gaba kiɗe daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan zaka ga siriya ne zuwa baitul muqaddas zuwa misira haka za ka ga gudun mazala ya bar labari yakin su ma da yahudu sai kunu za a yi yaki tsakaninsu da yahudawa a kogin urdun ta gabar ta maudu likitan amma gurin yakin kuwa sharkul urdun ta gabas din urdun da yi allazi kadi yudamu insha Allah ila ittihad al-arab wanda a nan ne ake jan da samu ittihadi na larabawa fa yuqatil ma'ahum za a yi yakin ta da su amma amma kaunuhu yuqatil lil yahud wahdahu fa ghayr ma'qul amma mutum ɗaya ko ya ce zai yaƙi yahudawa ba zai yiwu ba wala huwa muttasirun alaman nawahu ba zai samu taimako akan abin da yake nufi ba kamar yadda manzo Allah ya ce li anna sharq urdun lam yanawi ahul kuffar gabar ɗin urdun idan ina ne urdun ne a ina a map a ina yake to da daga nan ne za ka ga gurin da mazala ce daidai wannan gurin ba za a samu kafirai ba musulmai ne za su fiya daidai nan to kuma kaman wallahu alam da yake ban san kan map ba amma da kaman ana tafiya cikin abu ne mai map watakila za ka iya ganewa a ta nan gurin ne nake ji the man who knows tomorrow yake isharan cewa za a samu wani sarki balarabe wanda wannan balaraben zai hargiza ƙasan yahudawa kusan target ɗinsu gaba ki ɗaya duk yakin su gaba ɗaya abin da ya zamo hankalin su yake shar kenan sai saboda ya faɗa kuma sun yarda ba a yi wani wani kamar shi ba eh domin duk abin da ya faɗa ya tabbata duk sun sa shi a target ya tabbata da saboda haka kullum suna shirye-shiryen su kare abin da ya faɗa ne eh a sun san siyasa domin sun yadda to amma su rusa to duk wani wanda ya tashi yana da wani karfi to dole za a yi cikun cikun a a jefa masa waɗansu a ƙarƙashinsa don gashi nan shi ne kawai amma shi ne da ra'ayinsa ba za a bar shi ya motsa ba ko da ya ba da umarnin wani abu to za su ba da liket ɗin wani abun su kuma a zo a halaka shi in bai halaka ba aka kawar da shi ko yana musu wani aiki ko kan duniya ta gane a ce su suka halakar da shi to sai a jin shi a kawar da shi wani guri saboda ya ci gaba da aikin domin zai iya yiwa ba za su iya training wa wani ya yi musu dogon aikin da ba za a iya ganewa da wuri kamar sa ba haka abubuwan yake shi yahudanci wani irin abu shi ne siyasar na ba shi ne siyasar kana nan kana ta tura wa mutum a shari yana ta dariya ya gan kawawa da kai da yaro duk daya zai ce in ba abin in bai hakan ba ta ina zai yi duk haka abubuwan suke gudana Allah ya kiyaye kawai duniya tana mana cikinta dole sai mun yagi abinda muke ciki irin namu to amma abinda ake nufin ba zai iya yiwuwa ga baki ɗaya ba walan yi tanu alai kan cima'il akalata ba za su haɗu kamar yadda ake haɗuwa wajen cin abinci ba kama fa'adu da misra kamar yadda suka aikata wa misra baya kenan walam yantasiru alaihim aidan ba za su samu nasara akan su ba wa inna man nasru waqi'ul misra was suriya wannan abin da ya faru da misra da suriya ya faru kama wa kala kariwa ma turkiya ka gani ai ya faru wa turki wa injaltira wa america wa gairihim fata ayyana annahu al-murad abin da ya faru shekara 300 turki ita take rike da daular musulunci amma kaga da suka tashi warga za ta ya suka yi sai suka kawo mustapha tatarik da suka masu tirai da sai suka zo suka ji mulki ya zama shine shugaba yana hawa sai ce a daina kiran sallah a masallaci ana ana shi bacci ne su eh kuma sunan shi Mustapha eh suka hana shi bi ya hana ya sa doka to in ka lura yanzu duba tokiyar da ta zama duba soviet kurɗa eh ka duba yadda ta kai abdurrahman dakhili shi shigar da musulunci na yanzu akwai wani mitin da muka yi wani daga cikin manyan mutane yake cewa ya shiga idan ka zo ka shiga kasar idan aka yanka a masallaci da safe asuba azhar lasa magariba isha za ta ne ka mai ka zo yi eh sai dai ka yi sallan jifa jifa a san akwai abin da ya kawo ka amma ba sallah da yawa ba a soke ba. a lokacin yake faɗa a laru usula shari in ka je masallacin juma sai dai ka je da shimfiɗanka amma babu shimfiɗanka to ka duba ka ga abin da yake faruwa a daular turkiya turkiya duk aikinsu ne wannan ajanda ne ana ta yi bugawa ne tsakanin iblis da hadartar rasulullah ya haka abin yake tafiya wannan hadartar iblisiya wannan hadartar muhammadiyya musulunci ai muhammadiyya ne sa'ada ne can kuma shakawa ne kuma ba za su rabu ba yadda nan yake son sai ya kai mutane wajen Allah shi kuma can an sa shi sai ya kai mutane wuta shi yasa duk wanda kake ganin kana gan an kashewa ne shikenan ko akwai wani da ya fito haka za a yi ta wannan kokon har a gama haka za a yi to saboda in lokacin ya zo a zamaninka kai ka san a ina kake in ka ganka a cikin abidai hanyar Allah to ka ƙara gode wa Allah kuma ka tsaya kawai wancan ma su ma zaman su kenan akan kujerunsu kuma ba za su fasa ba eh ba za su fasa ba Allah ya taimake mu wanda kan sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sani anna hadhihi qa'imatu ba'daha mawjudatun bi baitul muqaddas wayannan ɗa'ifa wasu suna baitul muqaddas wa babu hawa ne baitul muqaddas suna kusa da baitul muqaddas wanda ne baitul muqaddas humul arab wanda suke cikin baitul muqaddas sune larabawa allazina ajalahumul yahud wanda yahudawa suka dauka kalamarin su hum aidan ma a misra wa suriya zaka ga mutanen misra da suriya ne a gurin wa qarwa safahum annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sifata su bi annahu tasjibuhum li'awa'in za a same su da nijimominsu wai ya tashridul yahud shine ɗaiɗaikuwan yahudawa an diyarihim da gidajensu a muwarihim da dukiyarsu wa ma yuqasu na wul'ana da abin da suke yaki a kansa a yanzu bi sabab zalika min al-ju'i wal bardi wa anwa'i ta'adi da kokarin a hana musu jin daɗi larabawa duk wani abu na wahala yunwa ne talauci ne daga komi nasu an takaita musu saboda sun yarda yaƙi a yaƙi har yanzu da su fahim aidan sai ƙatilu na yahuda da su yaƙi yahudawa ma a jamhuriyar arabiya tare da larabawa kaga wannan bangaren suna nasu wannan suna nasu kenan wa kullu halatu tunda za su yaƙi yahudawa wato duniya in ka ɗauka akwai tashi hankali idan mutum bai gane ma yadda abin yake tafiya ba duk ranar da ka gane sai kwakwalon ka yi kamar zai buɗe misali kaga saudiya an sa mata ido ita ce musulma ko ana ganin haka sai aka cona mata bala'in ya wahabiyanci a ƙarƙashinta za ta yi magana da addinin musulunci amma me yi addinin irin yadda take so shine addini in ka kasa yin yadda take so to kai kafiri ne haka shine ai aikin da muhammadu bin abdullahab ya yi musu duk ƙasan ya jona musu wannan aikin duk masallaci aka zo ai abin da ake son a jona a najeriya kenan wannan shine ka ga da izala wanda tu karfin su koma siyasa shine kawai ko ka sami akwai magana da waye ba na rijiyar waye a ban da shi to ga wannan abin da shekau da ya ce zai kashe wannan baka je da duk suka amsa ba baka ji ba baka ji kowa ya amsa ba a cikinsu don me za a yi haka yaya mai jan saboda ya fara nisa a cikin gwamnati ya bayyana ai daga cikin almajiransu ne na shara abin da zai yi ya kakkafa waɗansu in ya mutuwa zai yi baka ji yin karfi ba na nan gari shi kuma baka ji ya ce adamu adamu inda zai yi a cire shi a gwamnati ba shi kuma ai kaga ta bangaren shi'a ne saboda haka sun ce in aka je makaranta yana cire mutanen kirki ya sa 'yan shi'a a gurin kaga yakin kaga yakin yanzu daurawa juma'an nan da aka yi sai ya ce yaya za mu zaɓe ku ku dinga tafiya akan haka ba kwa taimakon mu ba sai a samu waɗansu ƙungiya waɗansu suna cewa su kaza ne su kaza ne ya kamata yadda muka zaɓe ku wasu kashe kansu wasu suka sari kansu wasu suka yi kaza kaza a yi musu yan majalisa su zauna su yi hukunci duk wanda ya zo a yi kaza kaza kaza ka samu da ke magana akan wanda aka ce yan hakika ne to abin da nake son ku gane ku lura shi dan hakika nawa ne mutane da muka samu kafirai shi dan hakika dan ya kafirta waye cutar saboda zatin Allah to amma boko haram fa saboda zatin Allah boko haram fa in yayi boko haram ya ce dan hakika ga gidanka ga gidansa in ka sa ma doka ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi amma wancan yana target ɗinka ne sai ya kashe ka da yake ɗabi'arsu ne ba su damu da wannan ba sun fito shi kenan ga 'yan kogo da yake sun haɗa baki ne suke yakin abduljabar ya ce idan an kashe idan ganduje ya kashe shi to ya kashe annabi ne ka taɓa jin wahabiyawa sun yi magana saboda ana yakan ɗariƙar tijjaniya da shi yadda suke karban kudin shi ma yana karba ɗaya wannan shi ne kawai fa wannan shi ne wallahi a cikin kano ba ya faɗa kuma a wannan mulkin in an kashe shi an kashe annabi muhammadu ne ka ji wani daurawa bai san wannan ba ne shi hakika hakikan nan da suke ta faɗa me yasa ba a yin hakikan sai wajen maulidin shehu ibrahim duk sauran wata goma sha ba wani dan hakika a najeriya sai watan da za a yi maulidin shehu ibrahim ake samun dan hakika ya zagi annabi me yasa na farko da aka fara sani hani a abuja ya ce a zo a sa na lakalid wa lamiyulad ya duk abin ya fito kuma hannunsa yake fitowa me yasa mu ba ma sani sai ta hannunsu ba wakilan yahudawa ba ne suke sawa saboda ai hargitsi ba haka ba ne wancan karon da aka ce wani mutum an kama daurawa ne ba irin tsallan da bai yi ba ya faɗi sunan mutumin bai faɗa ba to yanzu wannan ɗin su faɗi kalmar ma ba su faɗa ba to ya mutane a gigice saboda kawai an ga mutanen mu komin yazo sai mu barwa Allah wannan shine kawai amma asali shirye-shirye ne shirye-shirye ne amma aballahu illa an yati manuro wannan ba za mu gushe ba amma za mu haska wa mutane su gane duk duniya sai na sai mun yi magana kai mu gashi nan mu ba mu da gata amma muna da Allah bai ba mu da mulki amma muna da Allah eh kuma za mu faɗa albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai isa mana za a ci kuma za a gaji amma in ka lura da abubuwan yahudanci ne kawai zalla a ƙasa eh zalla a ƙasa yanzu ka ji wannan ya tashi mun ji boko haram yan hakika eh da sunan mu suke fita amma gaya mana wa suka kashe mutane nawa ne suka yi rinda wa san da su to boko haram fa ɗaya in ya zauna a unguwan nan aka san shi unguwan hankalin ba a nan ta yake ba to kuma shine asalin addini a wajensu domin shine matakin wahabiyanci jafar ya faɗa ko mutum yana la'ila illallah za su iya kashe shi ko yana la'ila illallah ko yana sallah daga baya in sun zo sun daidaita tutar musulunci ya daidaita sai su kuma me zai nan gaba to an kashe bai la'ila illallah amma ba bin abdul wahab abin da yake nan sai sa zan yi karatu in sakan ma duniya in kawo dan hakika daya ajiye duk laifin duniya ka faɗa mana a ce ya ce shi Allah ne sunan shi kafiri ya yi zina kansa ne ya sha giya kansa ne tata akwai barayi akan hanya na ci shi da ake ɗan hakika ko ba shi bane in kuma ya zaki Allah ko ya zaki manzo Allah a kashe shi sai ya taɓa wa sai ya taɓa wa idan training din shehin mu ne to su kuma ga training din shehin mu sai in kawo in kawo abubuwa a takaice guda goma sha ɗaya ko kowanne in faɗi littafin da yake a cikin littafin su idan mun yi haka ina ganin kamar su san mun sani dan na ganin shi ne zai ba mu ma'ana e kuma Allah ya yarda bi jahi rasulullahi zan yi shi a wannan satin ma duk hayyan insha Allah zan yi zan sake shi kuma zan yi shi da audio da a gani kar a gaba ba a gani na yawa a gani kuma zan sa a sa a YouTube in Allah da a sake shi in nuna gashi nan ga dalili ga dalili duk wani izala wan izala tu duk aikin su boko haram kuma ya ya fada ya fada wa duniya ya ce duk wanda ya ce ba yan uwan mu na ba ba gaskiya ba na su ahlus sunna na mu ahlus sunna na kuma ranar da ya faɗa kuma ya ciro mako din sa yake gata nan ya ce ina da wannan akwai wani mai wuka da zai kusance ni wannan bala'in da take haruna duk a shirye suke suna da kayansu amma mu carbi ne a nan carbi ne kuma ya ce ko za a ce shi ba halin suna ba ne ya ce wanda yake faɗa ko shi wanda ya ce zai kashe wannan ya ce ya fito mana matsoraci yana daji yunwa ta dame shi ta haɗa shi da kwanaki ya fito waje wannan abu ne wanda yake sarari ne saboda haka a ce yan hakika a nasabta mu da su to aga me cutan dama ko asibiti aka je yana akwai yanzu ma ga masu coronavirus abin nan ba ba ga sunan in aka zo na ce ana tantancewa ne to ai lahirar ba tantancewa yake saboda haka a duniya ba su ya tantance eh a ga aikin mu a ga aikin su baka bar musulmi ba ka bar kirista ba ka bar fegan ba kuma haka muhammadu bin abdullahab ya yi wallahi billahi lazi la ilaha illahuwa billahi lazi la ilaha illahuwa shigansa ta'ifa shigansa najadu shigansa yaman shigansa duk kasar nan da ya shiga billahi azimi haka yi a masallacin da mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya zo ya ce daina faɗan muhammadu rasulullahi a fili ya ce shi ba zai daina mai sa aka yanka shi yankan rabu littafinsu ne kuma yana hannunmu to a tsaya na mana wani rashin kunya na banza da wafi ƙaryar banza wannan da ba a sani ba ne sun yi ba komai kuma za mu ji ari ne za mu je ka san wai shi an ce mafiya yawa ka hatifin zulfin kamar mutum ne da ke ɗauko ƙayar yanka kansa tun da sun matsa suna son sai sun ga illan mutu babu laifi da mu fito da illan gashi yan hakika yana tare da mu yan boko haram suna tare da su ta zo a zuba kuma a gani yan hakika nawa mutum nawa ya kashe boko haram ko ba gunda ba ti ne marba saboda haka ba ɗaya ba ne ma tafiyar ba ɗaya ba ce mutumin da ya yi zunubi ya cutar da kansa da ko aya a wajen Allah ai zunubi muta'addi da bambanci da zunubi a mujarradin mutum abinda za ka yi ka cutar da wani ya sha bamban da ka yi ka cutar da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasaranta wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairati wa minhum wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati zalimun li nafsi kamar yanzu kai da kanka kawai ka kurbi giya ai kai kadai kanka ka kulle ka kulle kanka a gida ai kai kadai ka cutar da kanka ko ka cuto ne in yi ta'adda ne in ka fito ka taɓa wani amma in kai kadai ne tsakaninka da ubangijinka ne amma wanda zai zo taɓa wani fa Allah ya kiyaye Allah ya ƙara mana son manzo Allah akwai aiki Allah ya kiyaye wa kullu hadha atin qaribun duwai na abubuwan za su zo kusa kusa wa huwa yadullu ala qurbin furuj ad-dajjal li yahud al-awar al-kadhdhab wa ala anna al-ummah al-misriyah al-umma misrawa hiya allati satafuz bi qitalihi in Allah ya ba su nasara su da su samu daman kashewa wa qitalu jindihil yahud la'anahumullah saboda haduwan da aka yi ai an ce muku akwai suriyawa a baitul muqaddasi akwai yankin sham a baitul muqaddasi wannan su ne laraba wanda wayannan yahudu suka kasa raba su da gurin asalin su ne masu gurin saboda ai yanka yayyanka kasan aka yi yanzu misali ai da muna tare da Nijar ko daular Usmaniya mu ce daular Sokoto ai ta shiga Chadi Cameroon wannan kasan daular Maiduguri nake son ce Alkanemi kasan tana da fadi ta shiga Chadi ta shiga Cameroon kuma ita ce a Najeriya domin daula ce tun zamanin mazala da karni ɗaya shekara ɗari ta kai shekara dubu da ɗari hudu sai kwarai da gaske ta na musulunci shigo tun karnin farko musulunci shigo najeriya to kaga idan mutum in yana jin tarihi ne za ka iya gane wasu abubuwa amma mutum yana nan dinkin to haka yake dinkin kawai bai san abin da yake ciki ba don ma kaga da yake istimarat wannan abin da ya faru ne bayi ne yanka kasa shi ne istimar shigowar turawa da suka shigo kasar suka shigo don ɗiban mutane don su musu aiki don su musu aiki ne abin da ya sa aka shigo kenan ko da suka shigo a Najeriya ai bayan shan Usman dan fado da shekaru kuma kowa ya sani ai ba su iya shigo arewa ba a kudu suka tsaya tamanin tukuna kafin su iya shigowa nan domin sun sami mu dukkan nizamin mu na addini muna da alƙalai su kuma can yadda kasan dabbobi haka su muna da alƙalai muna da banki shi ne adashi adashin nan duk sun san komi namu yana tafiya ala nizamin mulk kan su kasan cewa ba su iya shiga mu a lokacin ba da na sun zo zamanin wanda da cikin zaki ce yanzu ba za ku iya ba musulman sun fi karfin ku amma ba za a samu musulman da wasa zai shige su mun kuka zo za ku kama su ai abin da ya faru kenan eh abin da ya faru kenan kowane abu yana da asalinsa lalacin binciken karatu shi ne ke sa to kaga kuma in dai ba za ka yi karatu ba aka dasar da kai ai sai ka har ma ka mutu baka san me ya faru a garin ka ba har ka mutu ba za ka sani ba to su kuma an riga an sani duk wanda zai tafi kawai ana dasa masa ne idan suna da halaye ne iri kaza amma ka da su waje kaza za su za su bi an riga an gama kaga kawai jona kaza ya akan dogon ilimi kamar yadda yanzu wani yana zuwa duniya ranar da ya zo ya zama miloniya kamar yadda wani zai zo duniya ya zo ya shekara talatin har gobe gidansu kuti yomin ne abin da ake samu gobe ma sai an fita ne ba ko ba haka ba ne to haka abubuwan suke gudana Allah ya kiyaye amma insha Allah ba komai to larabawan misra su za su ci nasara ga kashe yahudu amin dujal wa fi hada bisharatu lahum bil imani wal isbatu min fitrat al dajjal wannan bishara ne wannan manzo Allah yake magana ilana nabi sallallahu alaihi wasallama sumiya allazina yuqatiluna al yahuda mu'minin domin manzo Allah ya ambaci wanda su kashe yahudu da wanda ya kashe yahuda su kashe mu'minai da fi wakati zuhur dujjal hatta inna Allah ta'ala sai zaru lahum karamatan Allah zai bayyana karama shine kaman maganan bishiya wal hajari ma'ahu da dutse fa yaqulu shajara wal hajar lil mu'min ya Abdullah hada kafir wannan mu'min bayan Allah ya ce masa wannan kafiri ne wara haji fata'ala faktulu zo ku kashe shi wal mu'minu min jaysh misra su ko mu'min da su tun daga cikin jaysh misra wal ittihad al arabi da laraba wanda suka bayar aka hada kai domin za a zo a gwamza dole shine dalilin zaman domin garin su ne baitul muqaddasi mutanen larabawan misra ne da larabawan sham kusan da sham da misra da sham da misra da yaman ai sun girma sun girma makka sun girma makka domin su misra masu suna cewa su ne ummu duniya e ko yanzu kaje su ummu duniya ne su suka haifi duniya kawai to kaga annabi ibrahim ai ya sauka a ina ya sauka annabi annabi adamu alaihi salatu wassalam ya sauka ai lokacin da ya sauka kaga ai ya zo aikin maka da ya gamu da hawwa maganganu dai ga shirin da yawa amma sham da domin annabi annabi ibrahim ya tashi daga daga sham ne ya zo gina baitul muqaddas ya gina ɗakin kaba kuma gina kaba shine ainihin jayuwan al'umma an gina ta sau goma ne a duniya eh sau goma ne daga mala'iku har zuwa banu banu banu har aka zo kan wanda ta abdullahi bin zubairu ne jikan sayyidina abubakar siddiq shi ne na ƙarshe wanda ba a sake komi ba wanda ruwa ya zo ya buge ɓangare ɗaya aka abin nan duk dai tarihi ya tabbatar kowa ya sani malamai in na faɗi haka an sani to kaga kenan wayanda suke gurin mutanen misra garinsu ne suna da guri a gurin shi ya sa manzala ce wa haulul baitul muqaddas da baitul muqaddas da wanda suke gefen baitul muqaddas sai aka duba to su waye kenan falastin falastinu larabawa ne larabawan sham da larabawan misra su ne suka haɗu suka yi falastin kenan to a cikinsu ne kuma za to sai ya ce to a cikinsu muminai shi ne da kamar larabawan misira a cikinsu ne wani daga cikinsu shi ne zai samu daman kashe dujal da hannunsa wallahu alam wallahu alam fadalla ala baqa'i imani fi zalika alwaqt duk tsawon lokacin da suna imani da ubangiji an yi gwagwarmayan an su da makamai su da dutse ya haka ne ake yakin ai su da makamai su kuma da dutse amma kuma da dutsen suke cin nasara kuma ba su bar imanin ba dan su bar imanin ne a zauna lafiya su zauna da su su kuma su yadda ba wa na fitratu la'anahum Allah jaru daratun bihim domin duk fitinan su Allah ya tsire musu ba zai iya cutar da su ba domin ba sa tsoron su bai ba sa tsoron su in ka lura wata fita ai da suna nuna irin mu'arakan da ake da bindigogi suke hali su kuma suna zuwa saboda imanin Allah ya dasa shi a cikin zuciyarsu amin da ya rasulullahi eh ba sa tsoron su kuma yaro karami baya tsoron su kaga ai Allah akwai abin da Allah yake nufi eh ga karfin zuciya su zo su rusa guri suna fita kuma su koma musu kuma dutsuna ne da su an ƙi a bar su su yi makamai illa masha Allah ta'ala hizlani sai daga ciki wanda Allah ya so ana samun waɗansu tabi kaga waye shugaban su yasir arafat ka san shi kansa arafat shi ba yahudi ya yaura sai kwarai da gaske abubuwan ka dinga ji gashi shine shugaban yakin amma sai suka dole sai da aka yi sai aka zo aka ce daga baya baya yana musu aiki amma kuma masu imani suna cikin imani su kaga kenan shine hadisi manzo Allah la yazalu qa'ifatun alal haqqi ba za su gushe ba kan gaskiya zahiri na alaman nawahu kuma za su fito su fito na fito akan abin da suke kai gashi nan haka amma waɗansu sun taɗi waɗansu ba suna nan kuma akai kuma har ila yawmin kiyamati hatta ya ce amurullah to amurullah din shine kiyama har ta zo suna kan gaskiya gashi an hada su ruwa da wuta ne yawa in sun zuba sun yi sun yi sun yi abin ya gagara Allah ya mu kuma haka albarka na mu ma ya bamu imani tsakaninmu da yan izalan mu eh haka Allah zai ba a bar mu da annabin mu su yi ta fama duk zuriyar mu ai da ka san izala ta fito ne daga iyayen mu sun mutu sun gama da mu da ya haka ne da duk iya tunanin su kenan sai suka ga bala'in da yake fitowa na san annabi daga baya ma ya fi na iyayen to ga yaro an haifi yarinya shekaran ta uku ta mutu za ta rasu tana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ai a zamanin da wali ya ce babba ko ko ba ka bane shekara uku tana kalmar shahada za ta mutu walaula haka son to yanzu suka ce idan su kawar da wannan taina taina ya su kawar yasa kwanakin baya da aka yi wannan yaran suka je masallaci suka ce tarikan da kuke zato wanda kuke yin abin da ga dama da ba ita ce yanzu ba ce da na hannun iyayenmu ne yanzu yana hannunmu ne eh yana hannunmu ne yana akwai abin da mutum zai iya yi bismillah iyayenmu za su kau da kai mu kuwa tangaran muna kallon ka kana kallon mu ba yadda za ka yi saboda ka san duniyar mun santa ka sami duniyar mun same ta ba abin da ka tsallake wanda kake da shi wanda Allah bai mana shi ba saboda haka kuma to me muke tsoron ka ba kuma wani gurin da aka yi duk da sisan da zaka yi na ƙarya mun santa in ma ka ga dama ka bi Allah ka ga dama ka zauna ka zamo iblis haka da idan ka bar mu da zikirin mu da tsaci wa annabi ba yadda zaka yi Allah ya kiyaye Allah ce mai kim Allah ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana son manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدر مدار العزيز اللهم يا نبي اسالك الهدى في ما جاء به المهاجر سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم